وضعت أثر السماء بيني
نقصد الوراء سيدنا علي والغير ممن أدرك الولاية من سهله وقال بالعناية وكالإمام العالم العلامة نقادة الشراكة الفخامة من ورد شيخنا الإمام قد ورد أتى تضلع وفاز بالمدد أفرد مال العلم والقرآن to ko can kan imamin din za a tashi in tashi wa kan imamin ko ta ƙara sa zuwa fasala wa kan imamin din sun sai ta shi ta inda a alaika idan shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yayi ma addu'a wadda take mummuna wa iyazu billahi falkusuru falkusuru to ka tare in shau tijjani rabi Allah ta'ala bai ma addu'a mummuna wal iyazu billahi falkusuru ka tare ka gama tadewa wa in laka da an koyi ma kyakkyawa addu'a yi ma addu'a ta alheri fa anta bil khairi kani kai ka cancanta a ce ka samu alheru sai zama ka samu alheru da yawa ba wani wanda ya isa ya fuskanci shehu tijjani da abin da baya so manzala sallallahu alaihi wasallam ya lamince masa cewa bayan da za a yi wani ya fuskance shi da abin da yake baya so daga cikin halitta ala dolin abad matukar zamani kuwa matukar zamani
وكان محفوظا من الاعداء shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya kasance abin kiyayewa daga abokan gaba baki ɗayanta ba tare da kokonto ba Allah mun ce masa kiyayewa daga abokan gaba gaba ɗaya da yawa wanda yake almajiri na shehu tijjani da ya sami burbushin abin da yake buri daga walittaka ba don kome ba don ya zauna da shehu tijjani don ya abuci shehu tijjani kamar masoyin manzo sallallahu alaihi wa sallama abin zaɓi shine Muhammad ibn al-Arab al-Jamrawi wanda yana cikin manyan almajiran shehu a radiyallahu ta'ala anhu ya dade da abutar shehu kuma ya kasance wato kamar wasiɗa ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shehu so da yawa shau yakan aike shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan sayyidi Muhammad ibn Arabi Muhammad Damrawi yana cikin waɗanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kazaka wanda suke ganin sa a wasu ke masani ne mai yawan ilimi to shi yasa wato masoyi ne babba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man nala wanda ya sami mafi ɗaukakar darajoji min maulahu daga ubangijinsa wanda yake ya samu mafi ɗaukakar darajoji daga wajen ubangijinsa kamar mai hidima ga shi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda yake dajje shi ne sayyidina ali harazin wanda yake matsayinsa a wajen shehu kamar matsayin sayyidina abubakar ne a wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ma'abucin daraja wadda take madaukakiya ma'abucin daraja wadda take madaukakiya kamar wanda yake masanin Allah al'alim malami shine ibn al-mushiri Muhammad ibn al-mushiri wanda yake malami ne babba ya tarar da ilimai dacin da farko shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu shi wannan sai Muhammad ibn al-mushiri shi ke masa da sallah shi ke masa limanci koyaushe a wajen sallah sai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shehu kai kan matsayin ka ya wuce a ce kai koyi da wani kai ne za ka dinga yin sallah da kanka ka daina koyi da wani sannan ba ya zamo yana wuce amma da sai shehu tijani ya dade baya wucewa a sallah baya limanci shi wannan sai da mamadin mun shirye shi ne ke masa limanci to amma da shehu mu wanda yake madaukakin ambato sai kuma sai ji mahmudu tunisi shugaba mahmudu tunisi abokin shirinmu mai yawan baiwa ya kasance mutum ne mai yawan baiwa shi sai di mahmudu tunisi
والعلوي haka nan kuma sai di muhammadu hafizu alawi sai di muhammadu hafizu alawi wanda shi dan uwan mai wannan littafin ne akwai nisba tsakanin su da mai munisir murid dukkanin su mutanen shinke da mai mutanen mauritania ne to الوارث الرحمن magaji na na ubangiji سيدنا حسن بن الحسن shine shugaban mu Muhammad al-Hafiz wanda yake ma'abocin sanin Allah wanda a hannunsa ne dariƙa tijaniya ta yaɗu a magarib mai nisa eh, da kudancin magarib
كالشرك ذي المزايا Tunda, wato san da shi sai da Muhammad al-Hafiz ya karɓi dariƙa wajen Shehu Tijjani Shehu Tijjani ya kaddamar da shi ya ce in ka je ba ruwanka da ka ce sai ka bayyana kanka sai sanda Allah ya nufi ya bayyana ka to sai ya komo garin su shi bai magana akan tijjaniya ba ko shehu tijjani bai wata magana akan wannan ba to akwai wani wanda yake shi wali ne a garin ya yi shura da cewa koyaushe yana ganin kare yana ganin sai na kare sai ya zo wajen shi sai ne mamadu hafiz a mazaunin da yake koyarwa ya ce na zo ne malam ka bani amanar da ka taho da ita daga tudu sai ya ce a to wani abu na taho da shi daga tudu ne yan littattafai ne na so in kana so ba za ka yin ɗauko ma ka zaɓi wanda kake so a ciki ya ja ba littattafai ba amanar da aka ba ka tauridin tijjaniya shi na zo ka lakana mu to shi kenan sai imam al-hafiz ya lakana masa kuma a nan take sai ya zamo duk almajiran da suke wajen suka tashi suka karbi dalika shi kenan farkon bayyana dalika kenan a magarib mai nisa da kuma ku- wato kudancin magarib din to kasan Mauritania
وكالشريك ذي المزايا kamar kuma wanda yake sharifi jikan annabi sallallahu alaihi wasallam abucin darajoji wanda yake mai ma- shine sayyidi Muhammad al-Ghali sayyidi Muhammad al-Ghali
والسيد المفضل da kuma shugaba mufarral wanda yake mai yawan baiwa sai dai mufarral mufarral sabbat wanda shi ma almajiri ne babba na shehu tijjani yana cikin waɗanda shehu tijjani ya yi masa ya yi musu takadimi takadimi mutlaki yana cikin waɗanda yake sun samu takadimi wanda yake mutlaki daga wajen shehu shi sai dai mufarral sabbat a misira ya wafati a misira ya wafati
وموت عصر النسمات da kuma wanda yake shine kutubin zamanin shine sai ji aliyu tamasini wanda yana cikin kebantattun kebantattun almajiran shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu. to wanda yake kutubin talakai ne sai da na ali shine shugaban mu aliyu tamasini
ولغيره ممن أدرك الولاية to da wani wa'annan ba su kenan ba wa'annan kawai an tebo wa'ansu ne a ciki aka yi bayani daga wa'anda yake sun samu ta matsayin walittaka daga almajiran shehu tijjani wanda yake sun rabauta da samun inaya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sai alhamdulillah rahim
وكم إمام عالم علامة قادة جراحة فحامة سنة الشيخ الإمام الأدورة تتطلع وفاز بالمجد فترجمان العلم القرآني الثالث العلامة علامة والثاني
الأمة سيد الخفيان العلم والسلام والإرفان العلوي الخبري الشمسي العلم الثالث العلامة البحر الحرم رسول في عالم الرياحي جامع بين الجود والسلام وغيره من علماء السنة أهل الفضائل وأهل الجنة لا شك أن شرحنا التجاني ممد كل عارف الحمداني يغني ويمنع ويطلب فمن كمثله من الوراء في الزمن إذا الزمن في الزمن ومع ما ترى من الخوارج أن يسأل يدي على يدي هذا الإمام الإمام الفائز يستفيد يستفيد الخوارج سواء الهداية ويبعد المتقي متقي الولاية وسينحى الناس عن الأرض وكان ينهى الناس عن دعواها
مخافة السكوت في بلواها
وكالإمام da yawa wanda yake shugaba masani mai yawan sani wanda yake mai yawan bincike a cikin ilimi mai yawan riska mai yawan fahimta
من ورد شبك الإمام kadwarat da yake ya gangare wa wuridin shehunmu wanda yake shugaba ya sha ya goshi
أساسه الله har ya zamo ya goshi هذا في المدد ya rabauta da samun daɗe daɗe daga wajen ubangiji
وترجمان العلم kamar wanda yake mai fassara na ilimai والقرآن mai fassara na qur'ani wanda yake Allah ya hore masa sannan qur'ani ya hore masa sannai na ilimi daban-daban shi ne sai da saliful waddani al- mai yawan sani alwaddani a wanda ake ce da shi waddani to malami ne babba kwarai wanda a zamaninsa a kasarsu ba a yi kabarsa ba amma yana cikin manyan muridan shehu tijjani yana cikin manyan almajiran shehu tijjani
والعمري سيد الخفيان haka nan kuma sai da yan al'umari wanda yake wato dan uwan mai sharhin wannan littafin ne dan dan uwan mai duniyar mustafi da mai sai da arabin nasai dukkanin su kufiyaniyawa ne umariyawa ne wato ne a jikokin sai da na umari mutuwa su tana kaiwa da sai da na umar to shi ma wannan kufiyani din malami ne babban kwarai ma abokin ilimi da gyara da sanin Allah
والعلوي haka nan kuma wanda yake alawiyi أمر الشيخ ba malami abin ne shingida wanda yake shugaba shi ne ɗalib zai ji ɗalibin alawi a shingidi shi ma malami ne babba yana cikin almajiran shehu tijjani mutumin shingida ne mutumin shingida ne
البحر الكبار wanda yake kogi mai cike da ruwa mai cike da kubba
والتونسي haka nan kuma sai dai ibrahim tunisin rayyani a masanin allah rayyani
جاء بين العلم wanda yake ya haɗa tsakanin ilimi da wilaya malami ne babba a ilimi wanda ya zama a sannan a turis an sallama ma amma tun da ya gamu da almajirin shehu tijjani sai dai ah, aliyu harazim ya sallama ya je wanda aka aike shi sarkin tunis ya aike shi wajen sarkin magarib da ya je wajen aiken nasa ba sai da ya fara zuwa ya gaida shi sannan ya tafi ya ba da ya kai aikin kuma shi Allah ya bayyana dariƙa a hannunsa a gurare da yawa domin saboda matafiyi ne kuma sau da yawa sarkin ƙasar su yakan aike shi shi yasa sanda aka tura ce ya haji a makka malamai da yawa suka sallama masa zahiri da baki sun karɓi da mai da yawa daga gare su kuma sun karɓi dariƙa haka a madina za ka sanda kuma aka aike shi Islamiyya Istanbul eh, wanda sannan ake ganin kamar sarakan Istanbul din sun fi kowane sarakai na musulunci karfi kuma nan ne matattarar manyan malamai to wanda ya shehul islam na wakacin a istanbul din ya sallama kai gare shi ya karbi ilimai da yawa daga gare shi shi ya sa shi sai da ibrahim rayani malami ne babba
وغيره من العلماء السنة min ulama'i sunna wa gairihim da su da wani daga manyan malamai na sunna أهل الفضائل mabuta fifice-fifice mabuta baye-baye
لا شك ba kokonto cewa shehu mu shehu tijjani كل عالم ne daɗi ne ga dukkan wani masanin Allah na wanda yake na Allah an ba shi dama ya bayar ya hana kuma
ويغلب yana tuɓe wanda ya so ya tuɓe ومن كمثله waye kamar shi a cikin talibai a zama a wannan zamani
ومع ما ترى من الخوارج tare da duk abin da ka ji daga abubuwa masu keta al'ada هذا الكلام daga karamomin da aka ambata wanda yake sun bayyana a hannun wannan shugaba mafifice
وكل الخوارق shehu tijjani ya kasance yana ɓoye ba karamomi ba ya son a ga karama ta bayyana gare shi وراء ɓoyewa wanda yake ya kai matuka
ويبغض المبتدئ yana kin ma mai da'awar alwilaya mai da'awar walittaka mai cewa shi waliyi ne ko mai son ya nuna karama
وكان ينحى النار ya kasance yana hana mutane daga da'awar walittaka وقامة الصحف saboda tsoron fadawa a cikin musibar da'awar wilaya wanda duk ya da'awar wilaya ya fitirar da kansa ne ga halaka babba sai dai idan ya zama an masa izini sai wanda yake an masa izini a cikin abu بسم الله الرحمن الرحيم sanadin wuridin nan namu na tijjaniya da kuma sashen farnar da take cikinsa daga ina wuridin nan na tijjaniya ya zo ne kuma me sashe ba dukkan farnar da take cikinsa za a ambata ba amma za a ambaci wani abu ne daga cikin
أخذ هذا الورد الشيخ من الإمام عن الرسول المصطفى خير الأنام إخلاصا وكل ما سيذكر من المآسي فعنه ينشر آخره سقناه إذ يسجون فيه جوار سيد الورى المشرف ويغفر الله له الكبائر
ويغفر الصغائر والتبعات والتبعات من هزائم المجيد أداؤها لا حسنات ذاك كان عالما في الحشر من قوله ومن أذان الخبر وقوله وتسلمي بالحفدة فيما مذاك ذاك من قد ولد إن لم يكن بالهدى الشيخ قدر وغد وإلا ما لهم وما ووالد الأزواج أيضا ذكره عن شيخنا قوم صفات بررة ولم يفوت من يحب شيخنا إلا إذا نال إذا
إذا نال ولاية الأولى من لم يسب بالكتب كما تعالى كفر أعاذنا الله أعاذنا الإله ذنوبنا وصحبه لا يدرك الأقطاب وسبب وسبب الملك به كذاب كل من عمل لله عمل ضربا ونفلا وقد وقبوله حسن يؤتيه عليه بالقبل وهم رقود وقت ذات ذا الفصل ذا الفيل وكذاك الفعل
فكفر به عشر ألف به ما أعطي الحاجة دون قلبي فدل ما توسع لحضور نبينا لهم ولا مفتقر يسوءه ما ساءهم ولهم لطف عن العناء قد فتح الصبر
يجيزهم على على الثراء دون ميت رب الورى أسرع من طرفة عين من خوض من خوض خير الناس يشرب يشربون وتحت ظل العيش وحقب واقفون أيضا يقول الإمام شيخنا شيخ مشوع أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه الإمام شوغبا أخذ هذا الورد يا كربوان وردن عن الرسول المصطفى daga manzo abin zaɓi خير العالم fiyayyen talikai sallallahu alaihi wasallama يقظة ya zakan a wasake kuwa ya zakan a wasake bi fatil kafi to a wasake kuwa وكل ما سيذكر duk ma wani abin da za ka ji an ambata
من معاصي minal ma'afiri daga fifice-fifice عنه ينشر daga manzo ne sallallahu alaihi wasallama ake yaɗa shi
آخذه wato wanda ya karbi wuridin nan na tijjaniya الله إليون mazauninsa aljannar illiyuna madaukakiyar aljanna
في جوار a cikin makotaka da shugaban talikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-musharrafi abin daukakawa
ويغفر الله له الكبائر ubangiji zai gafarta masa manyan zunubai min- daga cikin laifuffukansa zai gafarta masa kanana ma duk za a hada a gafarta masa
والسيئات بالخزائن wattabi'atu wattabi'atu abinda ake binsa abinda duk ake binsa ada'uha biyanta daga taskar manzo daga taskar ubangiji ne mai girma duk wani haƙoƙi na bayi da suke kansa to Allah zai biya masa
أداؤها shine لا حسنات بالمريد um, ba hasanar shi muridin nan ba a tare aka tun mubtada ne shi kuma ada'uha mubtada na biyu domin hazainul majid shine labarin mubtadan na biyu shi ko mubtadan na biyu da labarin sa shine labarin mubtada na farko la hasanati zal murid ba wai daga hasanar shi wannan muridin ba muridin tijjaniya ba a taba hasanarsa duk abin da yake kyawa na sani saboda haka ne shi dan ɗariƙa tijaniya yake amintacce a wajen tashin a ranar tashin alkiyama wajen da ake tara jama'a gaba daya daga tsarmatakan wannan wajen ya kuma zamo ya amince daga azabar kabari haka ma matarsa in kuma mace ce mijinta haka nan 'ya'yansa amma fa ban da jikoki cikin abin da ya wuce haka nan kuma iyayensa wanda suka haife shi su ma sun shiga a ciki wanda suka haife shi su ma sun shiga a ciki amma fa shigarsu da sharadi idan ya zamo gugurin biyayya lam yakun bai zamo ba sadar minhu ya zo daga gare su da shehi ga shehu kai da ya zamo makiya shehu sharaɗin su samu wannan matsayi da aka ambata sai sun zamo ba makiya shehu tijjani ba ne wa illa idan ko sun zamo makiya shehu tijjani ne ma lahun noma gaba ba za su samu abin da ya wuce ba ba su da wani rabo a cikin maganar da ta wuce iyayen matan samsuma an kauni na ɓawo to an shehi na kaunin wasu manyan mutane su ƙato amintattu barara managarta zakara sun ambace shi an shehi na daga shehu wannan baitin na sayyidul arabin nisa'i ba na asalin ne mun yadda muridi ba ne shi ya sai da arabin nisa'i shi ya riskar da shi saboda ya ce ya karɓa haka ba daga ɗaya ba ba daga biyu ba daga manyan sabon shehu tijjani sun faɗa masa cewa shehu tijjani radiyallahu ta'ala ya ce uban matar ɗan ɗariƙa ma shi kansa ya samu tsira eh shi kansa ya samu tsira in dai ba makiyin shehu ne ba to duk ne son shehu tijjani man yuhibbu shaykhana wanda yake son shehu mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala ba zai mutu ba sai ko idan ya samu wani ci wanda ake goyi duk ɗan ɗarika ba ma ɗan ɗarika ba ko da zarar masoyin shi wasu jami ne ko da karɓi ɗarika ba kafin ya cika sai ya zama cikin wani kafin ya cika sai ya zama cikin wani to بسم الله الرحمن الرحيم
من لم يحسهم ببطئ مات على كفر أعاذنا الإله سلكنا فصحبه لا تدرك الأقدام
وكل من عمل لله عمل فرضا ونفرا وقبوله حصل يؤيده عليه الفضل وهم الغول وقت ذاك السجن ترى ابني أجعل برزقي ما هو في العامل دون خلقي مدى الفمات والسعاد يحضر نجينا لهم وذرهم مفتقر يسوقه ما ساحهم ولو ولكم يوسف عن الأنام قد حسهم قد حسهم
يجيبهم على سراجه الخير رب الورى أسرع من سرفة عينه من قول خير الناس يشربون وتحت ظل العرش واقفون من لم يسب يسبق به wanda duk bai tuba ba daga gaba da shehu tijjani wanda bai tuba ba daga cin shehu tijjani مات على كفر zai mutu kafir zai mutu yana kafiri آمن الإله ubangiji zulhula ma'abucin ɗaukaka ya kiyaye mu ya tseren da mu daga gaba da dukkan mu mu daima ballata na wanda yake wali na Allah subhanahu wa ta'ala gaba da dukkan mu muni ai babban banna ce a addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce ce babu musulmi fusuku wanda ta rubu kufru kace zaka faɗa mun muni bakan magana kangarewa ne a addini kangarewa ne a addini kace zaka yaƙe shi kafirci kace zaka yaƙe shi wannan kafirci ne to sahabban shehu tijjani ruka baku hudu bai gaba daya ba kaiwa ga darajojinsu ba cimma darajojinsu hatta sun tsarkaka ne sun ɗaukaka ne daga ɗaukaka shehu tijjani inda shehu tijjani wata ran saman su suna bayani kan menene yasa aka samu wannan farala me yasa ɗari ka su samu farala me yasa ɗari ka su da farala wasu ka ce saboda salatu fati wasu ka ce saboda kaza ya fito ya same su suna yi ya zauna can sai yake da su min ajali walillahi alhamdu duk abin da kuka samu duk ɗaukaka ɗari ka saboda ni saboda shi ne to wasu abu sabon shi wasu dan la to duk kula ka dabu ta ba a kudubai ba sa rikar darajojin su min ɗiri ne kan dabu sun tsarkaka ne daga tsarkakarsa amma dukkan wanda ya wata ibada dan Allah duk wanda ya wani aiki dan Allah kowane irin aiki ne a farilla ne ko nafila ya zamo kuma wannan aikin Allah ya karba motsin farali Ubangiji ne bayan da baye-baye zai ba su duka wannan aikin mai aikin fiye da minti dubu ɗari. Shi wanda ya aikin ya yi aiki ta yi a ba shi lada ɗaya, ta yi a ninka masa goma ta yi amma su da abin da aka ba shi dai tsohon an tashi kuma wannan din ninka masa za a fiye da dubu ɗari. Ga shi su ba su yi aikin ba amma kuma a ba su. Wannan baiwa ce kyau wani sani wata alayan da dan kwanne wanda littafin yake fada a dafa kafi da yake cewa babu ha karamatu fasake ku kalama rabbina ala wa ya halu fahimta a tsira wannan dariƙa kan karama ce karama ce ya sa kawai ku gaskata fadin ubangiji waya halu kuma la ta'lamuna in duk kun gama kiyasin naku kun gama gwargwaje gwargwajen naku Allah kuma sai ya kawo wani abu ma wanda duk hankalin ku gaba daya ya canta shi abin da aka kawo din ya canta to abin da aka bai wa shi wanda ya aikin ba sabani a wannan wahum rukudu alhali ko suna barci wata da zaka jini lokacin da shi ne aiki yake aiki su suna barci amma kuma an tashi a ba su linkin je da dubu ɗarin abin da shi aka ba shi a kan wannan aiki yaro wani biyu na annabin mu shi ke halarta ga 'yan dariƙa nazarin mamaki yayin fitar ransu wasu hali da yayin tambayar su a kabari yayin mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke halarta gare su haka nan yayin tambaya a kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake zuwa ba wani ake turawa ba wata rano wani ya tafi da gidajen shehu tijjani ya tafi da gidajen shehu tijjani rari Allah ta'ala an ya zo an daɗe ya zo shehu tijjani bai gane shi ba mutumin ya ta bayani ai ni ne wani ni ne na karba a wajen ka a wajen kaza lokaci kaza sai da kyar shehu tijjani ya gane shi sai duka ina mamaki shehu gashi an ce ku manyan shehunai yayin fitar ran almajirin ku ku kuke zuwa ku tsaya masa ko yayin tambayar kabari sai da ni ne wannan ba ni nake ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai yake zai to a wannan kam ya isa alfahari wannan ya isa abin alfahari alfahari da shi duk abin da ya muna nawa yan dariƙa to ya muna na manzo sallallahu alaihi wasallam in ka muna nawa yan dariƙa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka muna nawa ke yasa kiyayi muna nawa yan uwa na dariƙa to kar hamsahu yan dariƙa suna da wani lutufi na musamman daga wajen Allah wanda yake yaki bance su banda sauran halitta suna da wani lutufi na musamman daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake yaki bance su banda sauran halitta ubangiji ubangiji a ubangiji yana sai rabbul wara ubangijin talikai yujizuhum yana kekarar da su ala sirati bisa sirati nuna mai ba da kokwanto ba kuwa mafi gaggawa daga kifta ido shi yan dalika kafin kifta ido sun gama ketare su rayu ya shira kuna za su sha kuma daga tafkin fiyayyen mutane za su sha daga tafkin manzo sallallahu alaihi wa sallama kafin wani suna tsayawa karkashin inuwa al'arshi suna karkashin inuwa al'arshi to بسم الله الرحمن الرحيم
ولو وقد مساجد الأحبابنا أحد خالق الوراء تكرم هؤلاء نبقوا عليه ونبقوا ما ركنوا إليه سبعون ألف ملك تذكر مع راشدين من غير شك الوقع وأجل الله في كل من نفر وأجل كل من نبي العرش نبي العرش والثالثون سيد الأمراء نبينا في الليل والنهار المذكور الذي قسمت كمثل بدر نفقتي في البحر الجبل وعلى الإله من الناس ذلك جناحة الأحباب ولو رأت أكابر الأحباب da a ce manyan kudubai na al'umma muhammadiyya za su ga abinda mahal ubangiji mahalicin talikai ya tanada don girmamawa li ha'ula'i ga 'yan ɗarika tijjaniya da a ce manyan kudubai za su ga irin darajoji da martabobi da allah ya tanada ga 'yan ɗarika tijjaniya da sun yi kuka a kan haka da sun yi kuka a kan rashin samun wannan matsayi da sai su ga duk matsayin da suka samu bai kai ba matsayin da aka bayar ga yan tijjaniya shine mafi ɗaukaka daga matsayin wasan kasu da sun ga tawayar mara kanu ilaihi abin da suka karkata zuwa gare shi sai su ga cewa ashe duk abin da suke nema ko wata daraja da suka samu ba komai ba ce in an kwatanta da darajar yan tijjaniya
يقول عليك ملايين
a sabuna alfa malakin akwai mala'ika dubu saba'in koyaushe shakku da suke yin zikiri ma'azafir na tare da duk wanda ya zikiri a cikin ɗarika tijaniya duk ɗan ɗarika tijaniya da ya fara ibada kowace irin ibada ce to akwai mala'ika dubu saba'in da suke taya shi wannan ibada wanda kuma dilladan shi za a ba dilladan ibadun mala'ikun nan dubu saba'in duk shi ɗan ɗarikan za a ba ba tare da kokonto ba da ya afku ladan wannan kuli da dukkaninsa ladan wannan dukkan ladan gaba daya na shi ne zikirin na shi dan tijjaniyar ne da yake wannan zikirin wannan ko saboda kudumunmu ne annadabi wannan daraja da yan tijjaniya suka samu ba don komai bai dan shehu tijjani albarkacin shehu tijjani suka samu wannan matsayin annadabi wanda yake shugaba al'abar managarci mafi ba yan ɗarika suna zama da shugaban managarta shine manzo sallallahu alaihi wa sallama annabin mu dare da rana dare da rana na sallallahu alaihi wa sallam yana tare da yan ɗarika a idan aka ce za a kwatanta duk farnan nan da ake ta ambato ga wadda take ta buya wadda ba a ambata ba in aka ce za a kwatanta wannan wadda aka ambata da wadda ba a ambata ba kamar danganta bugun ruwa ne ga kogi wanda yake cike da ruwa kogi wanda yake cike da ruwa a ce za a kwatanta da dugon ruwa dugon ruwa wannan to haka dangantakar abin da yake ya buya daga darajojin yan ɗarika in aka ce za a danganta da abin da aka ambata Ubangiji ya sanya mu daga ma'abuta wannan ɗarika ya sanya mu a cikin mutane wato wannan addu'ar ta malam ya nuna saninsa ga Allah subhanahu wa ta'ala da tsayawarsa da na dubba na halara a shi ya sa da ya tashi addu'ar da ce Allah ya sanya ni ba da ce Allah ya sanya ni dan dalikan nan ba ita Allah ya sanya ni a ya sanya mu da shi da duk wanda suka je ko suka karanta littafin yanzu Allah ya sanya ku yin jinnatu daga cikin waɗannan mutanen shi yasa ya zo da ladabi irin wanda ake neman zuwa da shi wanda zuwa da shi ɗaukaka ce malamai da yawa suka ce kula da irin wannan ladabin shi yasa annabi isma'ilu ala nabi na alaihi salatu wassalam ya kai ga samun kaiwa gaci annabi Musa alalabi na alaihi salatu wassalam da bai kula da wannan ladabin ba sai ya zamo bai kai ba annabi Musa da ya tashi cewa ya saka jibini insha Allah sabira ni din nan zaka same ni mai hakuri in Allah ya so ya so tunda kai din nan kai din nan shike sai ya kasa hakuri sai ya kasa haƙurin ana ana tafiya a harakata halittu zurka ahala a ƙasar ka zarfin zakiyarta laushi ita latta haska alaika ajara ya kasa haƙurin shi da aka ce duk abin da ka gani fa kai shuru sai bai ni talata ni talata tsara ni ɗan shi amma shi annabi isma'ilu ala nabi na wa alaihi salatu wassalam da ya kula da wannan ladabin sai ya kai don cewa ya kasa jirgin in sha Allahu mina sajirina ba ni ne mai haƙurin ba ina roƙon dai Allah ya sanya ni a cikin masu haƙurin akwai masu haƙurin nake son in shiga cikin su sai ko Allah ya sa shiga cikin masu haƙurin aka daga aka kwantar da shi aka tada shi aka daga wukar aka sa a makogoransa amma da yi kome ba ko jiko ke ba ya haƙura ya yadda a yanka shi din bai nuna gajen haƙuri ba to saboda kula da wannan ladabin sai ya zabo shi wanda zai addu'a ake so ya haɗa da jama'a yi ga jama'a ya haɗa da jama'a ba ya dubi kansa ba ya haɗa kuma duk wata abu wanda yake fuska ce ta ɗaukaka to ka dangana ga wasu in ya so kai kai ƙoƙarin a sa ka a cikin za ka roki gafara ya ubangiji kai gafara ga bayan ka sanya ni a cikin su kenan sai gafara ka bi saurin zuwa gare ka za ka roki arziki ne ya ubangiji ka azurta bayan ka ka sanya ni nima a cikin su ka sanya ni a cikin su kaga ba kai kanka ka roƙo wa kanka ba a'a ka roƙo wa bayan Allah ne shi kenan ka tsaya da ladabi ka tsaya da kula da rahamaniyan ubangiji ka tsaya da kula da rahamaniyan ubangiji sun saboda duban ka roƙo wasu ne sai Allah ya gaggauta amsa addu'a kuma tun da kai wasu ai da man an faɗa cewa da a wasu mu'mini la akhayhi al-mu'mini bi zahril ghaibi mustajab wa yaqulu al-malak wa laka bi mithli ma fa'alta idan mu'mini ya addu'a ga dan uwansa mu'mini alhali ba a gaban ido ba ba gaban ido ba ba kamar yadda yanzu ake ba sai a gaban ido ake kokarin wai fasaha wajen addu'ar bara a a gaban mutane a nuna gwanin sha'a bi zahirin gai ba a gaban kowa ba za ka roƙi tsakaninka da Allah ka roƙo bayan Allah ka roƙo bayan Allah bukatun su ko abin da ya sha musu kai to wannan musu jaru to Allah zai amsa kuma in an amsa din mala'ika ce kai kanka kai ma ka shiga abin da kake neman Allah ya bayar ga wa'yansu kai ma har kai ma za a hada har kai sun kai ma za a baka to ja'ala nan ila ubangiji ya sanya mu lin nasi daga wa'annan mutanen da jahi shehi na dan alfarma shehin mu abul abbas shi ne shehu tijani abul abbas ahmad ibn muhammad tijani dan mu da kuɗi da rasulullahi rahmanir rahim wannan ba da tsoro ne dan tsoro saboda ba in faɗi farla da yawa ta dalila to ta yi wani ya ji farlan nan da take cikin dalika ya ɗauka cewa shi in ya shiga dalika kamar ya yi cikin ya ji abin da ya ga dama da abin da yake so in ya yi shi kenan shi tun da je yana ɗan dalika ya ba kone to shi ne ne munasabar cewa a kawo wannan tahaziri a nan ba da cewa suka ɗauka ce ɗan ɗarika ne kai abin da Allah ya haramta ko kai saka shi cikin abin da Allah ya wajenta ka ɗauka da haka wani za ka yi ɗarika ta zo ne da cewa a kula a zo da duk abin da Allah ya umarni da shi ta zo ne da cewa a kula a bar duk abin da Allah ya hani daga gare shi wanda zai saka ce a cikin waɗannan to ba ɗan ɗarika ba ne a hakikar to شيخ الشيوخ
فإن ذاك لا يكون إلا بذلك من الصحابة عما يكون في ظواهر المعاني كيف تصل إلى عالم عالم الإسلام ومن يمثل الله اعتناء منه
فقيه لم يعملوا بذات تبارك ترتدي مرتديه فالأولياء على علي مرتديهم مرتديهم برتبة رتبة سرت فرسول فتاة باق مرتديهم مرتديهم الأنبياء على علي مرتديهم لم يعملوا بذاك مثل ربهم جو مثل مقدمة سفر ولا يكي مقدمة
وفيه من قدمه الشيخ ولا يقدم يقين ومن حصل حصله للشيخ فيه ويدري لا للمقدم نعم مبادرة الجحدي
ومر هذا الفضل wanda ya ga wannan falalla da ke cikin ɗarikan nan ta tijjaniya sannan ya ce zai dogara kusa falalan nan da aka ambata a maimakon ya tashi ke aiki don ya zama zama wata ɗan ɗarika tabbatacce a maimakon ya haka sai ya ga cewa shi ba za ya dogara da wannan falalan ya ta ɗanyen aiki yana halitta mai kyauta yana mai aikatawa ga abin da yake bai halatta ba ga abin da hakika aka haramta to a ƙarshe lamarinsa sai ya kai ga matsayin ya faɗi bakar magana a hakkin shehu wanda yake taimako ne ga halitta shehi shehunai masani na Allah yayin nan in ya zagi shehu kuwa ba fa zai mutu ba ta halla sai ko idan ya fantu da sufar takewa sai ya fita daga musulunci zagin waliyai yana daga abin da ke kawo mummunan cikawa zagin yarin gidan annabi yana daga abin da ke kawo mummunan cikawa zagin sahabban annabi a manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ciki ka dubi wannan bayani da aka yi a littafin jawahirul ma'ani a cikin kairar a kurbin halitta shine shehu tijjani wanda ya amince makarun lahi ubangijinmu wanda yake ya amince makarun lahi duk wanda yake ya amince azabar Allah duk wani matsayi na bawa ya zama ya amince azabar Allah ya ɗauka shi kan yanzu ya kai ya kai a wajen Allah kame wannan ya kamata a ce ya tashi ya yi asara da ku an kore shi daga halarar Allah duk matsayinka a wajen Allah duk irin matsayin da ka taka to kaka ce za ka amince fala ya man makarar lahi illa kawai da shi ya sa sai da na'umar irin lautala ne ke cewa aiki na tsayin ya kai da a ce kafarsa daina aljanna kafarsa daina waje duk da haka a cikin tsoro zai gama a ce an gama tsari an gama kome an ce ya wuce ya kai matsayin ya sa kafa daya aljanna ne sa daya ba ya ce duk da haka shi tsoro ba zai rabu da shi ba sai ya ga ya shiga inda an ce mun da ya shiga aljanna kan ba za a fidda shi ba amma ba cewa akai wanda ke rabi da rabi ba وهم لا يمسهم ذلكم ولاهم عن هذه مخرجين منهم هم بعد ما أخذ سودك عن الجنة وعند سكة شكتك أما كان كفا فيها شكي كفا فيها وجبا كان كأخي بياني با يسا كتير ذاك عمل شيء ثم عند كتاك بعد يجي بني رشن سن الله رشن سن الله لشوش دان كويو شيء ينا يوان كرن تبيتو شي بيو وعامل مكر الله لله ظاهر وخائف مكر الله بالله عارف ولا جاهل إلا من الله عالم ولا عارف إلا من الله خائف وعالم مكر الله ولا أمن في مكر الله بالله يعني سن الله سن الله با وخائف مكر الله ولا في سورة مكر الله كوا بالله عارف شين ولا سياسة الله shi ne wanda yake san Allah shi za za a ga annabawa za a ga manyan masana Allah duk wani matsayin da suka samu matsayin baya rutsar su su ga cewa su aiki sun kai gaci a kudu sha'arani yake cewa yana daga bai wadda Allah ya masa cewa ya haɗe a duniyar nan Allah zai buɗe masa ya duk wani abu na duniya tsakuwa ce yashi ne ganyen bishiyoyi ne dabbobi ne kwari ne suna ta cewa da shi aikaiwa da ɗan aljanna ya ce wannan da bai zai sa ya amince ba ba zai taɓa amincewa ba wannan ko ba zai sa ya ci gawar ya cewa shi ya yi wata fahimta ba ko ya kai wani matsayi ba mutum yana so ya tabbatar da matsayinsa ya ga ya shiga aljanna gaba daya ya ga ya shiga aljanna gaba daya sannan ne matsayinsa ya tabbata amma baka riga ka shiga aljanna gaba daya ba ka daina da'awar wani matsayi ba ka da wani matsayi sai ka shiga cikin aljanna wannan rukun ya zo a cikin qur'ani cewa fala ya manu makaran lahi illa al-qawmul kafirun أعاذنا الله الله شاعر من الخسران دقى عسارة الله شاعر دقى سابقا annabawan Allah ala aliyu rutabihim bisa madaukakin darajoji bisa irin darajoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su cewa su ma'asumai ba sa saban Allah kuma su ne Allah ya zaɓa don aikowa ga bayansa amma duk da haka nan ya bani da za ka makara da su wannan bai taɓa sawa wannan da kuka darajar ta su ba su taɓa sa sun amince ga makon lafi ba bai taɓa sa ba su taɓa sa sun amince da makon lafi ba. Shi